الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنة الأمدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kaddara saduwa mu bayan hutu na kusan kwanaki biyar a bisa sanadi na tafiya da muka yi muna ma ɗan uwa godiya bisa ga addu'a da fatan alkhairi insha Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu 22 ga wata jima'ar ula jira sallallahu alaihi wasallam 1442 daidai da shida ga watan 1 2021 za mu ci gaba a darasin da muke gabatarwa na daura na ta hadisiya wanda muke karanta hadisai za mu tashi a babin fil mujahada al mujahada ya samu daga asin daga jahada wasu ka ce daga aljahadu wahala wasu suka ce daga aljuhud kari amma akwai talazumi tsakanin ko ka ce kokari ko ka ce wahala a cikin jihadi akwai kokari a cikin jihadi akwai wahala shine al mujahada in gani malamai suka ce jihari ya kasu ya kai gida goma sha ɗaya ko sha biyu amma a dunkule za mu iya cewa ya kasu gida biyu akwai aljihadul hissi akwai aljihadul ma'anar aljihadul hissi shine wanda muke gani a zahiri wanda ake shi kuma ya kasu gida biyu akwai jihadul nafsi akwai jihadul akwai jihadi da jiki gargan jiki akwai jihadi da dukiya wanda akan gabatar da jihadi da duki akan jihadi da gangan jiki jahidu bi amwalikum wa anfusikum sai kuma al-jihadul ma'ana wanda shi ba a zahiri ake ganin sa ba shine malamai suke ce masa jihadun nafsi malamai masu zuwa suka ce jihadun nafsi aujabu fil jihadi shi ma ya kafa gida gida ya kai gida gida akwai jihadun nafsi anil ilm akwai anil amal bil ilm akwai alal sabri ala al'aza fil ilm akwai akan nashr ilm sannan kuma akwai jihadin nafsi an ma'asi jihadin nafsi an ma'asitillah jihadin nafsi ala ta'atillah akwai jihadin nafsi an sabr fil adha fi tibaillah to da ka malamai sun bayani sosai so da idan aka ce jihadi abubuwa da yawa ake nufi ba abu ɗaya ba malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم باب في المجاهدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري daga ladan abbas allah kara masa da yake cewa akwai wasu ni'imomi guda biyu mafi yawancin mutane an rudar da su maghbunun fihi ma kafirun minan nas mafi yawancin mutane ba sa gane cewa dama ce dama sai amfani da ta sai bayan ta wuce su ne asihatul fara dama asiha lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk wanda yake da lafiya ya gaggawa cin riba ta kafin ya rasa ta wa sahata da qabla saqamika ko kuma Allah ya ce in dai ka samu rayuwa mai tsawaki an an shi lafiya ko ba haka ba menene wa man na'amirhu nunkisu fil khalq haka na al-faraq dama dama so tari yanzu muna da dama yi wani lokacin ko na za a baya ba za mu iya haduwa ba ba za mu iya yi ba shi yasa aka samu da Abdullah bin Mas'ud ko kuma daga Abdullah bin Abbas ta'allamu qabla an tasudu ko tasawwudu ku yi gaggawa ku ilimi kafin a ce ku manyan malamai ne wannan karatun ba za su iya ba ba su da lokacin da za su yi sa kafin a ce ku manyan shugabanni ne ko kana so ba za ka iya ba to kun ganin jihadi na zuciya ne ba jihadi na filin daga ko ba haka ba na'am عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المعزرة رواه البخاري ومسلم ga Aisha Allah ya kara mata take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan da khala ashr idan goma ta shiga wacce goma ake nufi al-ashr al-akhir min ramadan goma karshe ta ramadan ahya al-layl ay ahya al-layl bil ibada ya raya dare da ibada me mustalzamat na ihya'ul layl wa ayqadha ahlahu sai ta shi iyalansa su ma shi ta kun gane wajadda ya dage wajen ibada abubuwa biyu sallah da kuma addu'a wa shaddal mi'zar kuma ya zage dantsu zage dantsu yana cewa za a aiki tuko mun gane ba a cika damuwa da iyali a wannan lokacin ba domin dare ne wanda duk wanda ya dace da shi khairun min alfi shahari sadaka nan kun ga shi ma jihadi ne wajen ibada ba jihadi da ake zuwa alhissi ba na'am عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم daga Anas Allah ƙara masa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwa guda uku suke raka mamaci zuwa ga kushewarsa amma cin uku nan biyu za su da ɗaya ɗaya tare da shi ya ci ba abu ahlu iyalinsa yan uwa na kusa da nesa abokan arziki da duk sauran musulmi duk za a raka gawarsa don haƙƙinsa ne akan mutane kuma alhudu ke sakili na da gidaje yana da motoci da mashina duk za a hau a kansu za a ce a kai sa wa amalu shi aikinsa kun ga an samu guda biyu hakiyat ko kowa na ganin sa akwai ma'anar kuma shine na gaske fa yarju ahluhu wa malu iyalansa wanda ya fi son sa ba zai da arfe su taro dukiyar ma ba za a sa sa a rabi cike da tare da motar da ya fi so ba ko ba haka ba waya baka amalu shi aikinsa shine zamanto abokin zamansa manzon Allah yana son nuna mana cewa cin guda uku ne ya fi kamata mutum kyautata wane ne zai zauna zama madawwami da wuya ka shekara ɗaya a duniya in kai kai da wuya ka ɗari amma al'akalla sai ka shekara dubu ɗaya a kabari kafa a tashi ka misali to dan me ba za ka fifita wannan abokin zaman ba akan wannan da za a zama shi ne wucin gaji Allah ya taimake mu عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخرج أخر أجله أخر أجله حتى بلغه ستين سنة رواه البخاري daga Abu Huraira Allah kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya dauke hanzari wato in akwai waɗanda za a masa sauci a ce yanayin rayuwa da shagaltuwa bata ba su dama ba to ban da wannan imri'in akhara ajalahu mutumin da ana jinkirta masa rayuwarsa hatta ballar wasu tina sana har ya kai shekara sun to me zai ce ma abin da ake tsammani wanda ya fi shekaru ladarsa ta fi ɗan shekara goma duk yadda ya dage kada ladarsa ta kai ɗan shekara ashirin haka nan ɗan shekara ashirin kada ta ta kai ta ɗan shekara talatin to ina kuma gwanda shi ya kai shekara sittin sai ce mai shagaltar da shi sai ce ni matashi ne ban farka ba na shagalci ne da neman karatu kafin in samu in tara dukiya in aure in tara iyali sannan in fara ibada wanda ya shekara 60 me zai a amaru ummati 60 aw 70 shine gaya sadaka ba mutum da wani uzuri bayan ya girma ya tawo bai samu dama ba sadaka ana nan mana mujahada a rayuwar da muke da ta kafin marasa باب في الاقتصاد في العبادة الاقتصاد شين التوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا إذا أكت الوسط شين حال متوسط بين الإفراد والتفريط يني تكا تكي تكان متقولا دا إدي دا رجي ودا توي منكر الكورونا ديوا أتكل تافن تربية addinin musulunci baya son a yi tsanani da yawa baya son kuma a saki komai ya lalace shine za a koya mana na'am عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيعون فوالله لا يمل الله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه رواه البخاري ومسلم daga Aisha Allah ya kara mata yadda take ce manzon Allah ya shigo gare ta tare da ita akwai mata sai ya ce wace ce wannan ashe ya halasta miji tambaya ya ce wace ce wannan ban san ta domin dama asali bai kamata ba da izini a shigo gidansa ba illa bai izini ko ba haka ba sai ta ce fulana dan ba mu da bukatar sanin sunanta sanin sunanta ba zai rage ma hadisi komai ba ba zai kara masa komai hikima ce nan ta malama sai ya ce sai ta faɗi siffarta ta gurumin salatiha nan da aka sanya shi a bakarar na mana cewa kamar daga mai ruwaya ne ba ita daga aisha din ba domin fulana iya ma'arifatu mun gane amma ita aisha ta faɗe ta a matsayin kalma ta yabo wacce ce min yawan sallah ta kuwa ai ta kulu min salatiha wasu suka ce tukar wacce ake ba da labarin yawan sallan nan tata sai ce ma ma ismu fi'il amrin uskut kun gane kibala ne a misali yayi ko yi mun shuru alaikum bima tutiqun abinda aka dora muku shine abinda za ku dawwama kuna wallahi la yamallahu hatta tamallu Allah baya gajiya ya gaji da ba kula da har sai in ku gaji da aikata aikin alkhairi wa kana ahabba dina ilayhi ma dawama sahibu wa abinda Allah ya fi so shine addinin wanda ya dawwama yana yi kamar da na buga misali da wanda yake sauke alkur'ani su uku a ramadan da wanda ke karanta shafi biyu kullum shafi biyu kullum ya fa wata kun gane sau da haka mu dage da ibada tsaka tsaki wacce ba za mu gaji ba ita ake dauma amma duk wacce kai ka gaji ba za ka iya tabbata na'am عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فقالها ثلاثا رواه البخاري ومسلم daga Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa da yace manzon Allah yace halakal mutanatti'un wato yan zafi shi yasa a wata ruwayar sai rawi ya fasa al-mutanatti'un ko sai ai al-mutashaddidu fi ghairi mawdi'i tash saboda a gane cewa ba ko ina bane ake son sai akwai sanda ake son tsanani akwai sanda ake son sauki alfazaji yana yabon manzon Allah ta fasasa bi zakal khalqi linan wa shittatan sai annabi ya shugabanci al'ummar musulunci da zafi wajen zafafa da taushi wajen tausasa lokacin da sayyidina Umar ya zama to khalifa addu'a yace ya Allah innaka ta'lamu anni annani zu shiddatin falayyin ya Allah ka san ni mutum ne mai zafi ya Allah ka tusa samun zuciyata sai ga sayyidina Umar ya je yana ce da mutane shi cikin shi da yunwa yana dafa musu abinci yana ba su sadaka ba abun nema bane a ce malam wani tsashi kuma ba abun nema bane a ce malam wani ai tsayi a a kasa ganewa tsaka tsaki kana yin komai kana sanya komai inda ya dace da a sashi Allah madaukin sarki ya taimake mu babun fil muhafazati ala sunna babi game da ruku akan sunna shi kanshi babun zai gaya mana ya ake nufi al'akalla dai manzon Allah zai na wuce a ƙarshen zamani mai addini zai koma bako ana ɗaukar sama ba ƙauye sadaka kada ka biye wa mutane ka riko akan addininka manzon Allah ce zai koma kalqabidi alal jam kamar wanda yake rike da garwashin wuta duk wanda ya hakura to shine zai kai ga gaci wanda ya kasa hakuri shi kuma zai je ja makansa Allah ba mu ikon dagiya na'am عن أبي نجيح الإغباضي وربيع بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزر وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضع مودع مودع نعم فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة صحيح رواه أبو داود abin jin irbad ansari ya Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah ya mana wa'azi wa'azi wanda yake matuƙa matuƙar tasa ta sa zukata ce da suka tsorata idanuwa suka zubar da hawaye muka ce manzon Allah wannan wa'azi kamar na mai ban kwana muwaddi'a alwada fa ausiya to tunda dai mun gane alama cewa na ban kwana ne to kamar wasiya sai ce ina muku wasiya da attaqwa mun bayaninta والسمع والطاعة أي للعلماء والأمراء كما لمي دشوا سوني وولاة الأمور كو وإن تأمر عليكم عبد حبشي كودا بكم فاتا an kasar habasha an sanya muku a matsayin shugaba abinda na ake nufi na kharaja makharajar ghali ba a kiyashi a kasa ana nufin ko da wani wanda ba a cikin ku ba ya zama to shine shugaban ku kun gani fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira domin dukkanin wanda zai rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa wato sabanin daidai ɓalo ga abin da ya kamata a yi daidai ga gaskiya wanda kowa zai iya gane ta ko ba ka da bukatar ilimi mai zurfi amma sai a kunce to a wannan yanayin fa alaikum bi sunna shi al muhafazat ala sunna ku riko da sunna ko da duka an bana kai kaɗai ka bana matukar akan gaskiya kake kada ka dawo mun gane wa sunnatul khulafa ar-rashidin sunnat khalifofi shirin shi ya sa malaman usuli suke cewa yanzu in kun kalli abin da ya shafi haddin giya zamanin manzan Allah bulala arba'in ake zamanin sai na abubakar shekara uku a shekara biyu da wani abu da har rasu wasu bulala arba'in ake zamanin sai na umar shekara ukun farko bulala arba'in ake amma sai mayar tamanin da mayar tamanin hayo tamanin ake kun ga sunna ce kenan sunnar alkulafa urashin hatta kai ga takan iya nasa sun wani abu ko ta yi tasiri akan wani hukuncin da ya gabata zamanin mazan Allah idan an yi saki uku a kalma ɗaya ɗaya ne zamanin sai na abokan an yi saki uku a kalma ɗaya ɗaya ne amma zai na sai na sai na umar idan mutum ya uku sai ce an fazna za mu zartar wa mutum ci kun ga sunnatin kula fa'ir rashin su daga matsayin sa ta cin sabon ba ɗaya bane abdu alaiha bin nawajis ku rike shi da fiƙa haƙorin da ku kowanne ƙarfi kun gane wa iyyakum muhdathatil umur bashirin ku da bid'a fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah dukkanin abin da zanto sabo ne a addini ake nufi kada ka bude a wasa da hankalinka a addini ake samun bid'a amma a mu'amala wannan ci gaba ake ce masa wa kullu bid'atin dalalah dukkanin bid'a bata ce Allah ya kare na'am عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود نعم.
ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه البخاري ومسلم na daga cikin hanyar da ake ga almuhafaz da alsuna akwai ka'idar da malamu suke ta matasaddin zara'a wato toshe kafar barna idan aka hango wani abu zai iya kaiwa zuwa ga bid'a to a yanke wannan kada a bai mutane wannan dama to shine sai na Umar nan yi kada wani ya ce ai yayi mashaira min shi'arin islami rashin kunya shine dai wanda yake haka wanda bai je makaranta bane hadisi ne daga abis ɗan rabi'a ya ce na ga umar da ido na yana sumbata alhajar aswad wanda shine farkon abin da ake sumbanta kafin a fara tsawashi sai yake cewa inni alamu annaka hajarun a gaban mutane domin shi khalifa ne ana sauraron duk abin da ya a gurin shi a addini ya ce na san kai dutse ne matan fo wala ta ba ka amfantarwa ba ka cutarwa ba dutse ake bauta ma ba kai ko ka'aba da ake kalla ba ita ake bauta ma ba wa ake bauta ma Allah da Allah ya ce mala'iku idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama wa aka masjada Allah shi Adam kawai kibla ne Allah bai taba ciwa amma wani sujada bai taba yadda da shirka ko da wasa ba ba a taba yadda a yi ta ba daga baya a gobe sarka duk abin da kai ka ji cewa Allah kake ma a zuciyarka wannan wasila ce wacce Allah ya sanya zama to alamar abin da zaka kalla lokacin zaka masa addu'a sarka ma ta fa wala ta da a ce na an fasarwa da yanzu ya kare kafin a yi ma ya kare an fafasa shi an raba mutane manyan duniya sun cinye sun shanye an baya masu ciki sun sha sun haihu an ba marasa lafiya sun warke ko ba haka ba amma ta kuma baka cutarwa da tuni matsafa sun je sun sace sun yi tsafa tsafansu ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته in bacci na gama za ana sumbanta ka da ban sumbance ka ba a lokacin da ake sumbanta dutsen ba a jin dutsen zai komai ana yi ne don sunnar manzon Allah ce wancan ashabu shajara wacce itaciyar da aka yi sun hudaybiya a karkashin ta laqad radiyallahu an mu'mini idh bayunaka tahta shajara sai na umar aka zo aka bashi labarin cewa mutane suna ta wannan itace ziyara suna zuwa su gani saboda an ce mutane dubu ɗaya ɗari hudu da suka yi wannan mubaya'a dukkanin su ya aljanna sai na umar ya ce aje a yi istiqsalin ta aje ba sa da za a ko jijiya kada a bari gaba da a surta a bazar da kasar shi yasa yanzu ba a cin kuɗin wani a ce an ji nuna mishi ashadara almubaraka sai dai a bi mutum daji a je a ci kuɗin sa kawai so daga wannan shi ma muhafaza ne akan suna a nan zaria wani ya je ya shaye shaye shi kawai cewa ya ga shehu a cikin dutse aka je aka zaga gura ana ta kankarar dutse wani ya zo ya gidansa a gura aka ta ai tamari je ta shehu cikin da albarka aka zuban mashi da katanga aka kwashe kun ga wannan abubuwa ne wanda idan akwai shugaba zuwa za a je a bazar da dutsen gaba daya kuma ba za a bar kowa ya zo gurin ba irin wannan aiki irin shi sai na umari ana ce masa saddu zari'a kenan in ana sa a kan muhafaza al suna ana da buƙatar alwazi'u sultan karfin hukuma da shugabanci in ba haka ba komai zai iya hannuwa ba babun fil amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar wannan shine mizar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bambanta mu da dukkan al'ummatan baya su wa'in da aka ce bi'in ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan dawuda وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ذا su zauna a teburi ɗaya wannan aje masa mai wannan aje masa giya ke kos ake cewa ko ko ko chess su buga kwalba wannan ya sha gish wannan ya sha martina da da Allah ya tsine sai tsine musu duka da aka zo da azawa dukkanin su sai aka halaka su amma wa al'ummar manzon Allah ce ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sadaka malamai suka ce al'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wajib wajibi ne sai dai ala maratib sai dai akan matakai ne wa ala shurutin kuma akan sharaɗa ne wa lahu adabu kuma yana da dabba sai ka kalla fa zakir inna fa'ati zikra na'am
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم دقا أبو سيد الخدري الله قال ما استدعك شام زان الله يشي مرة أمنتم دكا نوان دقا أنا أم بعديني با ويغيره بيدي يتنزى دك أرفين إيوكانسا با أنا نكون الحسي با ya shiga ciki iko uba a gidan shugaba inda yake shugabanta inda ka san idan ka hana dole a ka isa ka yi ka hana a bari shine ake fa at-taghyiru bil yadi fa in lam yastata in baka iya sadaka kenan fa zakir in fa'ati zikr babu hikima da zaka je gidan dambe sun sa layu a dantsi an ware an gyara ana ta masa iko ka je ka shiga tsakiya ka tsince wannan wannan wannan wannan la ka fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu kaga za a samu matsala kun gane shine falyughayyiru bi da amma shugaba fa da an ji labarin an turo mopol gurin kafin ma iso sun ware kun ga wannan shine a taghyiru bi kai kana office ɗinka cikin AC amma kai a taghyiru bi dan ku gane falyughayyiru bi da fa illa min saqa fa bi lisani in hannu ba zai ba sai kai da harshe shi ma ɗin ka kalla da kyau in matsayin ka kai kuma idan ka yi babu wani abin da zai ja maka suna cewa kulla kulla nafin jarra darran fa huwa abin da duk wani wani amfani da zai ja maka cuta ko bai zama to amfani ba kai ne ka je gidan kwallo ana ana ana ana match tsakanin Manchester da Arsenal ko ana buga ana bugawa an kawo attempt za a cika shi da kashe teku sai ka fara inna alhamdulillah to ko wuta aka ɗauke ranar mai gidan kallon ya sha tunuwa ballantana ta ustaz kun ga falighayiru bilisani a tagiru bilisan suka ce annasiha alwa'azu al-irshad game da masu rubutu wasu suna cewa a tagiru biliyadi ne amma hannu ba hukuma ba ne rubutu ba hukuma ba ne ya koma zuwa ga alisan nan hannu ya wakilci alisan ne idan kai rubutu ka yaɗa littafi ko kai rubutu a social media game da faɗakarwa fa illam yasallafa bi qalbi in ba shi iya da zuciya me a tafiyar bil qalb shine damuwa akan sabo da kuma tunanin wata hanya za a domin a gyara malamai suka ce kafin annabta akan wannan manzon Allah yake domin bai taba wuta gumaka ba aka ce menene yake a garu hira da Aisha take cewa kana zamu da garu hira ya tahannas kuma aka fassara al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri dalibin ya ce ta'abbud shi aka ce me at-ta'abbud din shine yana damuwa akan bautar da ake a cikin garin Makka yana tunanin wace hanya ya kamata a gano asalin wanda ya cancanta da abota masa sai da kan baka jin wani wadarika aful iman da yawan mu hatta aful iman din yana wahala Allah shi kyauta
an abi bakri as-siddiq radiyallahu anhu qala يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية نعم.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو اشتكى أن يعمهم الله بعقاب منه صحيح رواه الترمذي آية القرآن الكريم أقوى آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعظيم آية متشابهة تتي وجه حقيقة لهم فترة يا خاب مظاهر معناتها a zahiri ga abin da kake gani amma hakika ba haka take ba shi yasa ba a cewa mu ka'idar mu al-akhdh bil kitab kuskure ne kace na akhdh bil qur'an sai dai kace na akhdh bil kitab wa sunna malamai suka ce za ma ka ce na akhdh bil kitab wa sunna al ikhlas sai dai ka ce ala fahmi salafil umma domin ga al-kitab ga sunna amma ga shi na abubakar zai gyara mana fahimtar wannan aya ce ya ku mutane ko shi da kansa ya rutu hadisin kuna karanta wannan aya da Allah ke ta ya kun da suka imani kowa ya ta kansa shi ne zahirinta kowa ta kansa la yadurukum man dalla wanda ya bata kada cutar da ku kai mutumin kirki shi na banza ne kada ya cutar da kai ka bar shi can ya tafi ga ashabu sai kai kuma zuwa ga ashabul jannati hum fiha khalidun idan ka da inda ku kun shirya kun ga wannan yana inkarin al'amur bil ma'ruf kenan kowa alaikum anfusakum sai ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni kuna ji manzon Allah ya cewa innan nas lalle mutane idan ra'u zalim idan sun ga mai sabo الظالم أي الذي يضع الشيء على غير محل الأصل وأن شيء الظلم babban zalunci shine shirka inna shirka ya gune la tushrik billah inna shirka la zulmun azim zalunci kala ko zulmul insani rabbahu zulmul insani ghayrahu zulmul insani so dukkanin wa'annan azzalimi kun ga nasiha ta zaman tuwa ce walam ya kuzo ala yadaihi ba su kama hannunsa a tafiri bil yadi kenan shi ma alisan al'aqdu ala al yadi al'aqdu ala yadi shine a hana mutum aikata wannan safa aw shaka an ya'umuhum Allah bi iqabin sura kidas gaba da Allah gangame su da azabarsa shi yasa malamai suke cewa inna Allah yahliku salihin wa la yahliku muslihin Allah yana halaka mutanen kirki in suna tare da mutanen banza ba sa hana aikin banza amma baya halaka mutane masu gyara shi yasa Allah bai taba halakar da wani annabi ba bai taba halakar da wani shi kanshi annabi Yunus alaihi salam ai matsala da ya sama ya gaggawa ne bai bari an bashi umarni ba Allah bai taba halakar da wani annabi ba sai gaggawa ce da ke falsa kama wani hoto wa huwa mulim kun gane saboda haka yanzu sai mu dawo mu fassara aya to ya kamata kenan a fassara ta sabanin zahirinta ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani alaikum anfusakum ne kawo kanku ni mutumin kirki abokiya na banza idan na hana shi wa na kare kaina domin aushaka an ya umu Allah fi aqabi kun gane alaikum anfusakum ba antum salihuna ba antum salihuna wa ikhwanukum adh-dhalimun shine alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla wanda ke kyare kuna cewa ustaz mutumin kirke mai wa'azi mai nasiha shine man dalla la yadurrukum kada ya sa ku daina nasiha kun gane idan ta dai in ko kun shirya kila yanzu mun gane bambancin tafsirin wannan da tafsirin da muka a farko sai na abakar da cewa tafsirin farko shine mutane suka tafi akan sa galibi shi yasa sai gyara ma'anarsa da wannan hadisi wallahu a'lam babun ce ta halin zulmu riga mun bayani game da azulmu shine mutum ya dora abu inda ba asalin nan inda yake ba zulmul insani rabbahu shine ashirku zulmul insani ghayrahu shine mutum ya dauki hakkin wani ya kai ga kansa ko ya baya wani zulmul insani nafsu shine mutum ya cutar da kansa kamar zama da yunwa tafiya da takalmi daya ko babban zaluncin kai shine mutum ya kashe kansa wanda kuma za a masa azaba da wannan abin da ya kashe kansa da shi ranar alkiyama Allah ya kare na'am عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتعدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال للشاة الجلهاء من الشاة القوناء رواه مسلم اصلي وان دعك تمس مكلفه ادورن كسا سني الثقلين الجن والانس bayan su babu wasu to amma su ma dabbobi an dora musu wani nau'i na taklifanci shine su kuma abin da aka hana su shine zalunci tsakanin junansu kuma aka ce duk wanda ya zalunci wani sai an masa risala dama kuma suna ma Allah ibada ta ce komai a ta ce komai yasjudu ko yana yin sujada ga Allah subhanahu wataala to ranar alkiyama za a zo a yi hisabi tsakanin mutane da mutane aljanu da aljanu tsakanin mutane da aljanu aljanu da mutane mutane dabbobi dabbobi da mutane sannan sai a dawo kuma a hisabi tsakanin dabbobi da dabbobi shine zai ba mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sai kuma da haƙi ga masu shi wa mazlumin yashaddidu bil khifar ila ahli yawm al qiyamah kuwa sai mai da haƙƙi ga masu shira na alkiyama hatta yuqada hasi an qatra il shatil jal ha'im da shatil qina yatinki da bata da kaho daga tinki ne kun gani to ina kuma wanda suke zuwa suna hada su wasan fada sai an fara yi ma wacce aka zalunta ya tabi tsakanin wanda ya haɗa fada da wata a rama mata jikin mutum sannan sai a zo kuma a rama mata jikin ɗaya dabba da ta zalunce ta wannan abin tsoron mun san hadisin da wata za ta shiga aljanna wata karu za ta shiga aljanna saboda ta tausaya ma gari mumina kuma za ta shiga wata saboda mene ta cutar da magi kenan tsakanin da dabbobi akwai hisabi sadaka mu kiyaye to wannan yanayin ne kafiri idan ya ji azaba ce azaba sai ce kai ya laita ne kuntu sarawa da ma ashe zama da Allah ya yi shi kare da ya yi shekare aka cije shi a duniya yau aka rama mashi kuma aka ce koma ƙasa ya kuma ta sauki domin ita rayuwar wuta su malaya mutu na fiha malaya Allah shi kare mu na'am an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma naha Allah anhu rawahu al-bukhari wa muslim hadisi daga abdullahi dan amr dan al-as Allah ya kara masa da ta wanda ake ce masa musulmi na kwarai shi yasa aka sanya musu ma'arifa ana nufin musulmin kwarai shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen sa da hannunsa me yasa aka fara gabatar da harshe saboda harshe ya fi hannu saurin motsi kuma harshe yanzu nan sai ya kunna wutar da gaba ɗaya za ta kona ƙasa gaba ɗaya hankali ya tashi shi yasa wani malami yake cewa da Allah ya sanya harshe girman sa ya kai girman hannu to da ba za a zama a duniya ba shi yasa sai aka yi shi yar karamar gaba a jikin mutum sannan aka sanya mata mukulli uku ga na sama ga na ƙasa ga haƙori mai ƙarfi ga laɓe kuma aka ce kufa alaika lisanaka kuma aka ce ka kama harshe amma duk da haka kuma yana mana wahala mu kiyaye sannan waye da yake hannunsa shi ko hannu yana aikata abubuwan da harshe a ba shi iya wani lokacin amma sau tari na harshe ya fi na hannu muni karkari shi ne sata gulma zunɗe ko sai kuma duka sai kisa waye almuhajir وعند هجرة أسلي إذا أتت الهجرة الانتقال من مكان إلى مكان شرعا الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر وقع الانتقال من بلد العصيان إلى بلد الطاعة mutum ya bar gurin da ake sabo ya koma inda ake yi ma Allah biyayya to hijira kala uku ce akwai hijiratul makan ita ce aka tarifin ta yanzu akwai hijiratul amal faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urfi wuthqa shine nan manzon Allah yake cewa man hajara ma la Allahu an shine al muhajir kun ga hijratu mene al amal akwai hijratul amil shine mutum ya rabu da mutumin banza abokanan banza wanda za su halakar da shi ya kuma ya abuta da mutanen kirki Allah shi kare mu babun fi ta'zimi hurumatil muslimin babun ganin girman musulmi ganin alfarma da girmama dukkanin musulmi yanzu an riga an gaya mana wa al-musulmi a babun baya sai ka ba sai an ta dukkanin musulmi ka kiyaye masa matsayinsa abinda ake nufi kenan na'am عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواضهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه المسلم رواه مسلم daga Nu'man dan Bashir Allah ya kara masa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misali mu'min wajen kaunar junansa alwuddu أعلى من المحبة كمان الماء القيم ثبت ذاك أشير في مفكيه وتعرفا من دجن كان جونس وتعاطفهم دا توسع جونس كمان كان جن دي كيو قارعين idan gaba ɗaya tana ciwo kai ko abin da bai ka gaba ka ɗauka ciwon haƙori ne ko ciwon ɗan kankare ko ciwon kunne ko ciwon ido ta da'a da husa jisi gaba ɗaya jiki sai ya amsa bilmene bisaha da rashin bacci sai ku ji mutum ya ce yadda na gara haka na gadare wal humma da kuma zazzabi saboda haka mu rika damuwa da damuwar yan uwanmu mu taya su da farin ciki idan farin ciki ne idan abun damuwa ce ita ma mu taya su wannan shine musulunci na'am عن عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل رواه البخاري ومسلم daga jarir dan abdullahi Allah ya kara masa dama za Allah ya cewa dukkanin wanda bai jin tausayin mutane Allah shi ma ba zai ji tausayin su mai girma da ɗaukaka kun wannan shine karshen tabiyo idan Allah bai ji tausayin ka wato ina za ka amma abun mamaki idan mutum ya fice daga ta banda imani ban da kirki da kake gan ban da mutunci kun ga mace yana cewa Allah ni ma kada ka mulki Allah shi kare ya kamata mu rika kiyaye na'am عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء رواه البخاري daga abu huraira Allah ya kara masa dace manzo Allah ya ce idan ɗan ku ya zina mutane sallah ya takaita falyukhaffif a takaitawa za mu fahimta ka idan mun zo umtul ahkam ya cewa ma sallaitu wa ra'a rajulin atamma wala akhaffa min rasulillah ana son sallar ta zama ta suka sifa biyu a haffa wa a tamma an takaita kuma an cika dukkanin arkan ɗin sallah sallah ba ta zama wasa ba kun gane shi ne kullu fa inna fi mudda'if a cikin masu bin sallah akwai masu rauni masu rauni akwai yara akwai mata galibi da tsofaffi wasu kima akwai marasa lafiya wal kabira akwai dattawa a wata ruwaya ya zo da haja da wanda ke cikin bukata kuma da liman ya juyo ya kalli ma ba zai gane wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne ba domin wa'annan wasafa din wasu a fili suke wasu kuma a boye take tabbatin da ba dole su bayyana ka dauka kowa a kai su kun gane wajen sallah a hadukun nafsi amma idan ɗan ku shi kanshi zai yi makansa sallah sai ya tsawul ma sha an ce sai na Usman yusabbihu layla a Qur'anan menene yuqaddiru Allah tasbihan wa qur'an yakan yi raka'a daya a cikin gaba daya tun daga farkon dare har zuwa karshen sa saboda haka irin waɗannan ko da suke tsanana suke tsananta mutane in an gama sallar farilla sun koma gefe lati na fila kafin ka kyafce ido sai ruku kaga suna da matsala ke in zafi da ka zafafa mutum kada ka zafafa ma kowa Allah ma sarki ya kare mu babin fi satra awratil muslimin wato rufa asirin musulmi rufa asirin musulmi wajibi ne bayan ya zama wajibi akwai lada bayan ya zama to akwai lada kai ma naka asirin zai rufe duniya da lahira Allah ya kare mu na'am an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yastu 'abdun 'abdan fi dunya illa katarahu Allah yawm al-qiyamati rawahu muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa dama zan Allah ya babu wani bawa da zai rufa ma dan uwansa bawa asiri a duniyan nan face sai Allah madaukakin sarki ya rufa masa asiri na alkiyama saboda kada Allah ya kira ranar kiyama yau mutublar sara'ir banda wanda ke rufa ma dan uwansa asiri ko dan wannan ka rufa sai ya riba idan ka tona a wata ruwaya ta zo a kan cewa duk wanda ya tona ma wani dan uwansa asiri to shi kuma sai Allah ya tona sai an jarrace shi da wanda ya fi nan wannan tsanani kuma shi ba wanda zai rufa masa kun gani Allah shi kare na'am an abi hurairah radiyallahu anhu qal أوتي النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمر خمرا فقال اضربوه فقال أو قال أبو هريرة فمنا الضارب بيدي والضارب بنعليه والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري ومسلم لقى أبو هريرة الله قارم السداكة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل أنزل من زان الله دون متنقشري وخمرا يا شيخ فقال اضربوه malamai suka ce wannan shine matakin farko da giya an sha cewa ake a dukin mutum dukan da sai ya ji jiki sai ya yi kuka sai ya ji damuwa kawai babu hadi daga baya sai aka sanya mata hadi arba'in daga baya sai ta koma tamanin da aka gama shi abu da ke cewa a lokacin a cikin masu dukan kuma ba a ware da me ake dukan ba akwai abdari biyadihi wani ya sa yana buga masa hannunsa wani kuma bina'alihi da takalminsa wani ya nana da digarsa a zaribi sau da kenan da aka gama dukan nasa sai wani cikin mutane aka ce yuqalu innahu umar dan shi akwai jin haushin masu saban Allah ya ce akhzakallah Allah wala kantar da kai ba la ta kula fa ce kada ku ce la tu'inu alayhi shaytan kada ku taimaki shaytan idan Allah wala kantar da shi ku kanku za ku zauna lafiya zai ci gaba da shan giya kuma zai koya wa ayyan kun gane saboda haka yana da kyau mu rika kiyaye bakin mu lokacin da muka ga mai sabo tana iya mu wanda za mu yi nan gaba ya fi nasu girma Allah shi kare mu babu mulaqafatil yatim babu tausayawa maraya al yatim sai ka ce huwa man tuwfiya abuhu wa lamma yahtalim aw lamma tatazawwaj shine duk wanda babansa ya mutu bai balaga ba in namiji ne idan mace ce kuma ba a mata aure ba shi ake ce masa maraya in ko sun wuce wannan to sai dai a ce baban mutum ya mutu amma shi ba maraya ba hatta a shari'a takaffulin kula da shi ya faɗa kan yasa sai dai yasa yawanci duk kyautata ake ake ba ku abinci ba wai wajibi ba kun gani to mu je malam
عن سهل بن سعد سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري daga sa'ad ɗan sa'ad as-sa'idi kenan Allah ya karma su dai kace manzon Allah ya ce ana ni wa kafil yatimi da mai kafarar maraya wanda ke kula da maraya a aljanna haka za haka muke ya ka ce ashara bis sababati wal wusta sai ni da sababa shine hannu sababa li annahu yusabbu bihi shi yasa suke cewa laysat lin nabi sabbaba walakin lahu sabbaha kun gane amma ta jawuzin za a iya cewa sabbaba wani wusba ce kuma tsakiya wa farraja bayanan wasi aka na cewa farraja yana da muhimmanci da haka aka kenan da kiris annabi ya dara ka wane mutum ha in ce wutsiya wane ne da kuma tama ta yi nesa da kasa na gaba ya gaba amma akwai makwabtafin kun ga kun taba ganin katangar gidan sarkin kano tana da yawa ko kun ga makwabtan suna da yawa to na kuma na gidan manzan Allah su ba ko ba haka ba kun ga gidan manzan Allah katanga ce mai girma duk muna da insha Allah da kayo baya za a ga gidana ko kuma kuna can kwarar dan goma Allah shi kare mu sadaka abu ne mai kyau babban kafala shine ka ba su abinci ka ba su ilimi kun gane a ba su abinci a ba su ilimi babban kafala ita ce irin wacce annabi ya rika auren iyayensu ummu salma lokacin da aka mutu jafar ya rasu ya bacce da yayaye annabi ko ya aika ya ce na kan aure ta abu salma ya rasu sai take cewa tana da kishi ta tsufa tana da yaya annabi sai ce ko ba aure ki bi ƴaƴanki na wani annabi aula bil mu'minina min anfusihim shine kafala ina ga al-imam ali sabu na rubuta a wani littafi ta'addud zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam yasa annabi yawaita mata kowace mata in kun kalla akwai ta hikima da ta sai aure ta iqra'u in shi'tum kun gane Allah ce mu kewu عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه يدعى عليه الاغنياء ويترك ويترك الفقراء رواه البخاري ومسلم daga abu hurairah Allah ya kara masa daki ta manzon Allah ya shirra ta'ami ta'amul walima shi yasa da a ce ba a wakafi a karatu sai mu ce to bai kamata a wakafi a nan ba in ka ce sharru tsahamu tsahamul walima ka shura ka ja aiki sai ka kara da yi da ala hal agniya wacce ake kiran masu kuɗi yan hawa high table wanda za su tsakura su bari masu wulakanta abinci wanda ba san ladabin abinci ba tun da ba su da bukata sai a kawo musu wanda shi za su bukata sai a kawo musu ruwa rabin kofi kowanne ya sifin ya aci shikenan amma sai a kawo musu abinci su wulakanta shi la shi kyauta wa yutrakul fuqara kuma a kyale kanta sarka asalin walima ita ce wacce ake gare ta mabukata ba ana nufin gwamna ya kira irin mu ba a yana da daidai matsayinsa Allah mulkin sarki bai sanya matsayin ya zama shi ɗaya ba amma in dai walima ce ake so a yi to a gayyaci mabukata a basu akwai ziyafa akwai walima ziyafa shine sharbar baki kaga baki matsayin ka daidai matsayin ka suke ka yi baki ka ba su abinci irin wanda kuka saba ce ku ci amma in walima kake yi ta neman lada to ita kuma nan sai a gayyato mabukata kawai a zo an gama sallar magariba sai a ce da Allah kowa ya zauna a inda yake a ajiye masa rabin kaza tana tana akwai wanda zai tashi ya bar ta gurin su ku irin waɗancan ba za ma su taɓa ta ba suna tsoron kada su ci su je cikin sai lalace kun gani Allah shi kyauta na'am
babun alwasiyatu bin babul wasiyatu bin nisa alwasiya na abin da ake nufi shine iradatul khairi bin nisa ko kuma husnul mu'amalati bin nisa shine ake nufi da alwasiya anan idan mun zo can umar da kan za a bayanin wasiya sosai ba ita ake nufi ba a can nan ana nufin kyautata mu'amala zuwa ga mata saboda su mata masu rauni ne na'am عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع وان اعول شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسوته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا
daga abu huraira Allah ya kara masa dama zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina muku siya ga mata ga alkhairi domin ita mace an halice ta ne daga dala kashin awaza shine wa khalaqa minha zawjaha dala na annabi adam alayhi salam wa inna a'waja shay'in fi dala ala kuma abin da yafi karkacewa kashin awaza shine na sama shi bai taba miƙewa ba in ka miƙe fa in za haka to qimo in kace za ta miƙe da shi ka sarta wuje balle wa in tarata in kuma ka kale shi lam yazal a'waja to ba zai gushe ba a karkace to tun da haka yake ya za a yi fastausu bin nisa'i khaira sai a yi mu'amala ta alkhairi da mata in an ga sun karkace da yawa sai a tankwara su idan an ga suna nema su kare sai a kyale su ba wai ana baiwa mata yanci ba da shi damu mu a karkace miki saboda dole ku yi hakuri da mu yanda miki to za ku ke karkace shi ma namijin fa ba abun bari ba ne kuma kun san namiji sadaka in kika ce za ki amfani da wannan dama ke ma za ki ji a jikin ki sadaka kawai dai ki je ke dai an dai gano kina da matsala an ci a sauki a zuci kawai shi yasa da malamai ke cewa malaman psychology sun ce babu wanda ya fi hauka kamar wanda ya dauka cewa kullum mace za ta mashi daidai to shi kenan kuma sai ta ta hauka saboda an ce ita ba haka daidai ba kun wannan ba dalili ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mishi kiwa ya shiru yakan ce ayi aki sai na Umar ya shigo gida ba kun san birni yana da tasiri yanzu matan da ke ƙauyukan nan duk sun fi na birnin nan jin magana kuma kun fi na Kaduna jin magana na Kaduna sun fi na Abuja jin magana matan muhajirun sun fi al'ansar kafin a hijira mace maka ba ta kallon sahabi ta mai masa da magana da yawa ta ce sam an wa ba'ata ha ba wa ana zuwa madina kawai suka dago kansu kiru miji na kallon su suna kallon su sai na umar yana magana ana magana sai ce kai yanzu yanzu kun zo wato madina yanzu turaji o ihda kunna ba alaha har mace tana mai san mijin tana magana ya ce ayi ta ce a'a ba yanzu ba ko ba za a yi ba sai ta ce wallahi ko gidan annabi ma ana yi ya ce ban ga ta zama ba sai ya wuce yana zuwa sai ya samu ta ce kwarai manzo Allah yana faɗa mu faɗa ehe to kun ga shine fi sausu bin nisa'i khayra to dai an faɗi irin wa'annan maza ya din cewa aibi ne na kasa ni alka saki ce ni ina fatan zama to ba haka ba yanda ya kamata mata su rika mu'amalanta wannan hadisan kenan ba dawo ba kila shi da kike so ki mu ba da shi bai ma san hadisin ba kina so ki ce wasu inna a wajen shi shayin fitila ala kina ma ja mushi wannan bakin zai zani ce kare yana shi ko ba haka ba shi bai ma san hadisin ba nan tana miki mu'amala da wannan hadisin ya yafe miki ya kau da kai ya kyale sau da ku fahimci abin da ake nufi da wa inna a awada shayin fitala'i a alaw mata nawa ne za su tashi da asubahi za su muraja a ce niki hana na bacci da ya zuke dokul ta ce wallahi kin ma raina ne tun da na fita baki muraja a bacci da na dawo kawai matsalar shine kada ki ci da Allah ake fassara nan gurin sai ya kama fada to ya zama fadin fassara Allah shi kyauta sadaka mata ku dauka kuna da rauni eh amma kada ku amfani da wannan a matsayin dama ku saba mazajen Allah shi kare نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق لا يفرق مؤمن يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم daga abu da Allah ƙara masa da yake cewa babu wani mumin da zai kankare wata ya ce wacce ba ta yi ba komai nata komai kwandon babu ta kai ne dai a idanka idan kariya min ha kulkan idan ya ji zai son wata ɗabi'a ko wata halitta ko wata biwa da Allah ya mata radiyya min ha akhar sai ya je na son wani abu in ko bai da wato bai da an zauna ba amma in da ya zauna sai ya ce kai ai da wace ce ba za ta min kaza ba in kila kazama ce amma tana da hakuri sai ya hakuri da kazanta sai ya auro mai tsafta ta rika tsafta tukun mai hakuri ta rika tarbiyya ko ba haka ba kila masifafiya ce amma ta iya girki sai ya auro mai hakuri ita wacce a rika mu'amala duk in za a baki ga ga ko ko ba haka ba shine ne yana daga cikin hikimomin ta'addudul azzawjat shi yasa aka ba dama a wani mata kala kala domin ba za ka taɓa samun wacce za ta maka komai ba a habbun nisa ila nabi aisha ina ayanta da ya ga ta matsa maka ne yake ce ke ita ce uwa ‘ya'yana Allah bai canza mun da wacce suka fita ba saboda tana ganin cewa wai ai Allah ya canza maka da wacce ta fita kana tauna damuwa da ita duk da ita ya fi so amma akwai abin da kuma aka fita saboda haka idan mutum ya fahimci ka zai zauna lafiya abin da ake kalla me ya fi yawa idan alkhairin mutum ya fi yawa a hakuri a manta sharinsa a zauna da shi amma dan sharinsa ya fi yawa sai ya ji shi ma na da irin nasa da kulli saqidin laqib duk abin da ka gare maka ba to shi kuma na karshen daɗi kenan karshen abin da yake nema a rayuwa kenan kada ka ku daina zuwa daura aure ku ce ka shi ko wannan ya aka aka ba shi wannan mata la ilaha to ita ta ga abin da kai ba ba shi ma da ka gaji ya dauko wata kama anar ka gala ya ga abin da kai ba ko ba haka ba shi yasa jarabawa ce mun gode ma Allah ya jarabci wasu da wasu da wasu za a bar su a duniyar nan ma mai dauka bismillah malam babu haqqu zawji alal mar'a malamai suka ce da aka ce azzauju aka yi shiru yana ɗaukan mata yana ɗaukan miji idan aka kawo shi muzakkar mu'annas azzauji namiji mace azzauja nan da aka ce azzauju aka ce almar'a azzauji ya zama to miji azzau almar'a ta zama to mene mata za a kawo mana haƙƙi cikin haƙoƙan ba gaba ɗaya ba na'am an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yahillu lim la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni wa la ta'zana fi baytihi illa bi idni rawahu al-bukhari wa muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya halatta ga mata ta ya azumi azumin nafila ake nufi anan dan azumin farilla ba ta ta daura maka ba Allah ya ce ku ci ba alaikum wa zawjuha shadi in yana gari illa bi in sai in ya bata izini domin nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi kuma a koda yaushe cikin yini da dare an bai miji dama ya zo ga iyalinsa to idan ta ce ta ɗebe masa rabi ta ce da yini kun ga akwai nau'in na cutarwa saboda haka sha aka ce ka nemi izinin sha kun gane don kada ya zo ya karya mata azumi kenan idan ta ɗauka mata nemi izinin sha in ya karya azumi bai saba Allah amma abin da zai ta maka da hankali ba a taɓa ramadan ba sai an maka irin wannan tambaya mazaje da yawa suna karya mata azumi wallahi tallahi su tsoron Allah ba su da uzuri ko kaɗan sai wani ya ce maka ai tafiya da to ita tafiya ta yi ita ba tafiya ta yi in ka san ba za ka yi haƙuri kada ka dawo sai an sha ruwa ka tsaya a can kasuwa ko tasha ko ka shiga hotel ka kwanta a ɗakin ka ta bacci sai magariba ta ce ka gida ba shi ke ba amma ka mata asara kai kuma ka ɗebi zunubin da Allah kaɗai ya san abin da zai sa ya yafe maka wala ta azan fi baiti illa bidin kada ta ba kowa idin shigo masa gida sai da izinin ko da kanin macincin aka ce ara aita alhamwa annabi ce alhamul maut لك يا كما نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رئيته الرجل راع في أهله ومسؤول عن رئيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رئيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رئيته وكلكم راع وكلكم mas'ulun awai daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin ku masu kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi game da kiwon da aka bata sai aka istisfari fasul safa rajul ra'in fi ahlihi miji mai kiwo ne game da iyalansa kuma za a tambaye shi game da iyalinsa haka nan mata ra'iyatun fi baiti zawjiha mai kiwo ce a gidan mijinta wasu ulata ar-ra'iyata wal khadim ra'in fi mali sayyid shi ma mai kula da dukiyar mai gidansa dan aiki shi ma za a tambi shi game da kiwonsa shekarun jiya na ga wani fom wai an kawo ta shi ne a aiki tana farin ciki kawai ce ta rungo mai gida shi ne ana na ana ta ba mai gida a kwani gaba ɗaya wani ba su san ba ne ba aka kawo kuma gashi yan Najeriya to ta bata shi ne wani khadin murayi ba ta gane ma yake ba ta ɗauka ita ce uwar gidan wa kullukum ra'in wa mas'ula an ra'iyati kowa mai kiwo ne ko da kai kaɗai ne baka da kowa akan kanka mai kiwon kanka da kuma za a tambaye ka Allah shi kare mu Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da aka dora mana babu nafaqati al-iya an nafaqa ba ba da abinci ba yana da gaske an nafaqa al-iqa al-kiswa al-maskan at-tarbiya wannan abun guda su ne an nafaqa na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته على في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم daga Abu Hurairah Allah ya kara masa da manzo Allah ke cewa dinari na da dinari malun dukiya kawai an faktahu fi sabilillah wanda ka bayar don Allah sadaka ko kyauta wa dinar an faktahu fi raqaba wanda ka bar wajen yan tawiya mace ko namiji ta saddaqta bi ala miskin ka bayar miskini mabukaci wanda ke da tawaya a halitta an faktu ala ahlika wanda ka yace fa ne ka kawo gida a wallaha ajr wanda ya kula da alladhi an faktu ala ahlik wanda ka kai gida ashe duk shekarun da miji yake akwai lada kamar yadda ita ma duk girkin da take ita ma akwai lada saboda aure ibada ne in an ɗauke shi aka sai a zauna lahiya ita ibada kuma ba dole ta maka daɗi a zuciya ba saboda ka ba da cefanin nan dan ka samu lada ba wai dan dole sai sun ji daɗi ba ba wai dan dole sai sun godiya ba ke ma ki girka da kyau ki mai daɗi dan ki samu lada wajen Allah ba wai dan dole sai an ci yayi daɗi ba
نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول آخ ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم daga abu hurairah Allah kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana da bayi za su waye gari face mala'iku guda biyu suna saukowa da yace sai Allahumma a'ti mumsikan khalafa ya Allah din ne ba da kyauta ka bashi wallahi ku tambaye masu ba da kyauta za su ga muku haka sai dai in da ba dan Allah suke bayarwa ba amma duk wanda ya bayar dan Allah zai ce maka wallahi ina samu sadaka babu asara shi yasa ce ma na qasa malun min sadaqa dukiya ba ta raguwa dan ka ba su dan ko ce Allahumma a'ti mumsikan talafa shi ko mai ruwa Allah ka bashi asara ko da duke bata kare zai ji kunci a zuciyarsa da talauci ta yanda shi kanshi ba zai amfana duke ballantana wannan sa kun ga dukiya bata amfana ba ce Allah ka ba mu bayar na'am عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عولا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع حسن رواه أبو داود daga auren shu'ayi daga babansa da kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci yaran yaranku da su sallah a lokacin su kai shekara bakwai malaman tarbiyya suka ce ku yi tare da su kafin bakwai idan sun kai bakwai sai ku ce musu ki wadribu ma alaiha wa abuna wa ashira in sun kai goma ku duke su in sun ki malamai suka ce ala shafain Allah ya kuna darbu darban mubarraha kada duka ya zanto ya bata mu kuma Allah ya jawo za ashir jaradati kada ya wuce bulalai goma fariqu bainahum fil madaji ku raba musu gurin kwana ya zamanto ɗakin mata daban ɗakin maza daban a ɗakin ma shimfiɗan maza daban shimfiɗan mata daban kada ya zanto mutane biyu ko da jinsu su guda sun kwanta akan shimfiɗa ɗaya yin haka ba daidai ba kun ga wannan hadisin ai ba ciyarwa ba ne tarbiyya ne shi yasa aka ce muku annafaqata iyali na daukan al-iqam al-kiswa al-maskan at-tarbiyya babu birrul walidin wa shidatul arham iyayya ga iyaye da sada zumunta wannan hadisin na san shi tun ban san baki ba mama ta ta ce kai ka ji karatu da wani malami ya uwa uwa an ce ta mafi uwa tun ban gane hana fara gane sai da daɗe su sai na san wannan hadisi iyaye suna sa wannan hadisin mata ana yi suna yage baki suna jin ba dama to Allah ya ba ku amma za mu karanta cewa akwai naku akwai na iyaye maza domin ku gane ku sassauta ku bi wa 'ya'yanku adalci idan an zo malam biya عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك رواه رواه البخاري ومسلم الامام البخاري اشعر العرب المفرد يا بودة بابي اصلا يا قاعدي سيتين كيجيا duk wanda suke tabbatar da wannan ruwayar babu sabanin ta duk haka take zuwa a hadisin abu hurairah ne aka kawo mana anan wani mutum ya zo ga manzo Allah ya ce wa ya fi cancanta da in kyautata mu mu'amala wa ya kamata ya fi kowa jin daɗi na sai ce mahaifiyarka sewa mahaifiyarka sewa mahaifiyarka sewa mahaifiyarka so uku sai ya ce siwa sai ce sai mahaifinka sai malamai suka ce abinda ake nufi a gabatar da uwa ana sa gabatar da uwa wajen taimako da yi mata hidima abinda ake nufi a gabatar da uwa ke amma ana gabatar da uba wajen dangantaka da kuma girmamawa dangantaka girmama girmama abinda ake nufi neman izini kafin a yi komai shi yasa mutum ba zai danganta sunan shi da sunan mahaifiyarsa dole ana ga uba ake gabatarwa ko da o ni aba ni huwa akutun dalla kun gane dole uba ake danganta kai zuwa gare shi ko mun imanin uwa shi kuma ko mun fajircin uban uba shine uba sannan kuma idan ana son a wani abu a rayuwa aure ne za a yi makaranta ce za a yi gini ne za ka yi wani abu ne za ka siya uba ake fara neman izini na uku aure dole uba shi ke ba da aure domin har ɗa ya fi uwa wajen ba da aure idan mutum mahaifinsa ya rasu yana da ƙanni yana da uwa to mamarsa ba za ta iya ba da aure shi ko zai iya ba da auren ƙanninsa kuma ya ba da auren ta ita mamarsa saboda ka kenan Allah mu sarki ya raba mu kowa aikinsa amma taimako bayarwa kun gane tallafawa tausayawa daukan ɗawainiya daukan nauyi share hawaye biyan bukata duk wa ake gabatar kan uba sai za ka samu uban ma bai da bukata in ka mushi ma bai damu ba ba ma jiran kai ke ma ba nema yake ba amma ita kuma uwa tana so kun gane Allah ya ba mu ikon kyautata musu na'am عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواه البخاري ومسلم daga abu hurairah Allah ya kara masa da ya ce da rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala man ahaqqu an-nasi bi husni sahaba yace wa yafi ce a akhbirni bi amali yusibul janna wa yub'idni anna ka bani labarin aikin da ina aikata zan shiga aljanna sannan zai nisantar da ni daga wuta sai manzon Allah ya ce ta abdullahi wa la tushriku bihi shay'a ka bauta wa Allah kada ka shirka da shi wa tuqima salat ka tsaye da sallah wato ci zaka ka ba da zaka wata silon rahim ka sada zumunta wannan suna da cikin manya-manyan ibadojin da idan ka tsaya akan su za ka shiga aljanna kuma Allah zai nisantar da kai daga wuta alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت آه نستغفرك ونتوب إليك والله أعلم